الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda sake dawo da muri a wannan majalisi mai albarka karkashin darasi na wannan majalita ne Imam Bukhari a sahih yau muna ranar talata 20 da wata na shawwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam bakwai, wanda ya ne da bakwai da wata na hudu shekara ta 2026 يقول الإمام المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المبعث النبوي يتي لتاب لكي بياني أكام turo annabi sallallahu alaihi wa sallam babu ba'asin nabi sallallahu alaihi sallam ce babin da ke bayani akan turo annabi sallallahu alaihi sallam ga al'ummarsa sai malai ya fara zuwa da nasaba ta annabi sallam ya ce huwa muhammadu bin abdullah shine muhammadu dan abdullahi malamai suka ce idan mutum ya diba zai ga a lokacin da kafiran maka suna cikin kafirci da shirka har a wannan lokaci za ka ga sunaye biya sunaye ne masu kyau na musulunci inda misali abdullahi bawan allah sai ka sa ji an ta mutum abdullahi ko suna mai kyau amma kuma ka same shi a lokacin da kuma ana shirka kowa da kowa kenan wani na nuna cewa asalin mutanen maka suna da addini shine addini na annabi ibrahim daga baya aka gurbata shi saboda haka a lokacin da duniya al'amari ya gurbace ya zamanto ana shirka sai da ta kai ba inda ya rage sai maka ko ina a bayan ƙasa ya ɓaci to shi ma akwai wani mutum da ake ce mashi amur bin buhari al-khuzai wanda ya rishi ya ta sham daga nan ya je samu ana hotar gumaka ya lafto gumaka zo maka da su dalilin shi ne aka fara bautar gumaka a maka shi ne farkon wanda ya ka gumki maka kaga a jahiliya ne to amma nasi ya tabbata daga annabi sallallahu akan cewa shi dan wuta ne annabi sallallahu ce ya ganshi a wuta yana jan kayan cikin sa kenan makka kafin haka gari ne na musulunci suna kan addini na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi yasa musamman kadi ba can karshe karshe na wannan dangantaka da naushin da aka zana su adinan da sauransu abin da can ba malamai suka ce waɗanda duka suna kan addinin annabi ibrahim tun daga adinan to shi yasa kaga ana aka sa muhammad kaga da kaga sunan kuma a wannan lokaci aka samu shaka kuma sunan baban shi abdullahi daga bawan allah to bai hana kuma a wannan lokaci ana bautar gumakan zuwa ibn abdul muttalib dan abdul muttalib abdulmuttalib shi ma musulunci bai rada wani suna ba to amma mutum bai canza sunan da ba nashi ba shi yasa annabi sallam wani guri da annabi sallam da kanshi yake cewa ni dan abdulmuttalib kenan me yasa faɗi haka saboda suna ba shi bai sa ko ba sunan shi ba saboda haka yanda suna ji haka kake hudu amma ba wai ya yarda cewar ba a cikin sunan Allah akwai al-muttalib wani ya ce bawan muttalib ganin shi sa mu yanzu haka mutane tana sa abdul muttalib to wannan bai dace ba kenan ba sa suna abdul muttalib in ba ba cikin suna allah muttalib amma shi wannan kasancewar annabi sallam ya samu sunan wannan kakansa haka kaga jina haka zai faɗa wanda kakansa ne ibnu hashim ibnu abdul manaf ibnu qusay ibnu kilab ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير ابن مالك ابن نذر ابن كنانة duka wannan nasaba ce ta annabi sallallahu wanda in ka dauka in baka tsaya duk da cewa Imam Bukhari ya dan takaita da ya tsaya bai karasa ba karshe da ya tafi kamar da sauran su riwayoyi suka zo sai ya kai halin zuwa annabi Isma'il alaihi salatu wassalam ibn Khuzaima ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Mizar ibn Ma'abi ibn Ajnan daga nan ya tsaya Imam Bukhari to sai zo da hadisin farko حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا النضر عن هشام عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين yace an sabkar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara arba'in kenan annabi sallallahu alaihi wasallam an sabkar masa wahayi yana ɗan shekara arba'in kamar yadda diya annabawan Allah an saukar musu wahayi su ma suna haka amma ba gaba ɗayan su ba wasu da ciki mafi yawa kenan iya cikin garin makka shekara arba'in aka yi kafin a turo shi amma yanzu yan uwan shekara arba'in ba kaɗan bace amma duk shekarun nan manzala sallam duk wani abin da bai dace ba taɓa ganin shi ba ko rana ɗaya ko bautar gumaka ko gurin zuwa gurin idin gumaka ko caca ko shan giya ko wani abu na abu da ake na wannan ko wani alfahari duk abin da ka sani wanda musulunci ba zai yarda ba tun kafin Allah ya turo shi annabi sallam ba a taɓa ganin shi abin da bai dace ba kaga irin wa'annan bayan Allah ya kamata a ce duk lokacin da Allah tura su kowa yarda su tun da kafin Allah tura su ma da ba kun yarda su amma dan adam da ke iya da wani abu sai ya ga mutum ya yarda amma dalilin wani abu sai ya gani kada dalilin Allah ya turo shi mutane suka hudu wani ya hudu hasa da shafiri ya ki yarda kowa da abin da ya hana shi amma kam kafin Allah tura manzo Allah sallallahu masu da kansu mutanen Makka sun yarda da cewa duk garin Makka babu mutumin kirki irinsa bar ma a tarihin Laraba kakaf babu wani mutum ko a iyayensu na da da aka ji mai hali da ɗabi'a na zama Allah sallallahu alaihi wasallam to da Allah irin wannan in yazo ya fice gani kamata kowa ya rubuce shi mutum ne mutunan kirki kadi ba garar da wahayi zai sawar sabkar mishi da ya gama mala'ika iya cikin wannan kogo ya zo a firgice amma yana zuwa matar shi kaga bata san musulunci bata san komai ba wannan lokaci amma mai ta faɗa ta ce Allah ba zai walakantar da kai ba ta ce kai mutumin kirki kana sada zumunci kana ɗauki nauyin wanda bashira wanda ma bashira tuba ka tubatar da shi kai duk wani ɗawainiya ta alkhairi kana ta zazzana ta ce mai irin wannan halin da Allah bai kuma yatar da shi Allah ba zai wadakantar da kai kuma abin ya zama mishi alkhairi to kaga wannan mamace ce ta faɗi haka wanda cewar ita daga baya ta san shi ma ta aure shi kafin haka akwai wanda tun da suka taso tare suke da shi suna kallonsa sun ga hali da ɗabi'unsa mutumin da a taɓa ganin shi ba a wata ɗabi'a maras kyau ko fara ɗaya amma kuma duk da wannan da Allah tura shi kaga mutane suka sa adawa to sai malam Imam Bukhari yake cewa fa makasa bi makkata salasa asharata sana salasa asharata sana shekara goma sha uku kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya koshi yana da shekara 40 in yi shekara 13 a maka shekara nawa gare shi 53 to yayi hijira iya dan shekara 53 sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ko garin Madina yana dan shekara 53 sallallahu alaihi wasallam kenan shekara 13 aka yi ana fafata duk zaman da aka wani shekara uku har yanzu babu daula ta musulunci sau da lokacin mutane maka musu yarda ba lokacin abun ana ja a ɓoye ake babu ƙarfin da za a bayyana yadda ake so daula ta musulunci ba ta tabbata ba sai da manzana ta mai hijira ya koma garin madina daga lokacin da aka wa daula ta musulunci shi ne ma ta samu ƙarfin da ta fara kawowa yaƙi amma ana maka kare haka ake zaune a cikin wahala da takura da ɓoyewa da laɓewa har Allah ya ta'ala ya shar'anta masa yin hijira ya ba shi dama hijira je garin madina cikin kima da Allah ya so shi Allah ta'ala komi yana yin da ya ga dama amma walau ya sha Allah lan tasara minhu da Allah ya so aka ki imani da Allah aka taki sai halaka su amma Allah ya kyale aka tafi haka ake ta shan wahala saboda hikimar da Allah ke nufi har yanzu a lokacin da Allah ya shar'anta masa ya hijira ake fafata ana yi ana yi har aka da su haka Allah ta'ala cikin hikimar sai ya ce sun ma'umira bil hijira fahajara ilal madina sannan aka wa annabi sallallahu umarni ya hijira ya kaura ya kaura zuwa madina fama kasa biya ashara sini sun matuwufiya sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin madina shekara goma in ga gama nawa kenan 63 to haka rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi ta yi a duniya shekara 63 Abubakar ma 63 ne Umar ma 63 irin su masu 63 a cikin su suna da yawa shekara 63 kenan a garin Madina an yi duk zaman da aka kuma a garin Makka mafi yawa kada yanzu ana fafata ne akan mai tauhidi ina yi ba fandasiyon a fara gini shi yasa duk zaman da aka maka fandasiyon ne ake musulunci ake so a karba mutane su yarda Allah shi kaɗai ne ta su haɗa Allah da wani hal yanzu ba haura ba ku yi zakka ko ku yi haji ina zan ta zakka ina zan ta haji babu tauhidi shi yasa idan babu tauhidi duka ginin da aka yi a rubuce ki yasa dole ne a ba al'amarin tauhidi muhimmanci domin in aka ce tauhidi ya samu matsala komin ka ɗora wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu ba'dahu shi yasa duk a rayuwa babu abin da yi komi zama haɗari ga shirka wallahi yan uwan shirka ta kai bala'i abin da zai baka tabbashin ka shirka ta kai bala'i da mutum zai shekara yanzu a ce misali shekarar ka tamanin a duniya kenan a kaɗan ka shekara sattin da biyar da balaga kuma kana ibada azumin shekara sattin da biyar kai kana yi kana zakka ma tana yiwa kana ayakuna daban daban na alkhairi yanzu kaɗai sai ka yi shirka ta minti ɗaya wannan shirka ta minti ɗaya da za ta rubuta dukkan wannan aiki ɗaya ba zai saura ba walau ashira kula habi da anan maka kun san bam ne ko ya kuke gani shekara nawa ake gini manyan gini amma aka jeho masa bam a minti nawa ke gari da shi sai gwan ina zan ta mutuna malam sai gwan da an buge shi kafin yan sai gwan duka aiki ya kare an yi fantasiyon an yi abu shekara da shekaru lokaci da ake buge shi to haka shirka take bugewa yake shi sa Allah ce walau ashraku la habita anhum kuma abu ne wanda yake cikin sauki mutum zai je aikata ta kada wani abu ne ka raina shi bai kai kawo kana gani ba komai bane kana zuwa kai ka tarwasa aikin yanzu ko ka sake imani sai dai ka sake sabon aiki wannan ba wannan ba akwai musibar ta wuce wani yanzu misali ba azumi muka yi ba na wata nan guda da wuce yanzu a ce kar a taba komai ma a ce wannan azumin naka da kai wata guda nan gaba daya ce an rubuta maka lada ko daya duk wurin da kai kake shi shigo ne ya zama asara Allah kare shi yasa dole mu yi taka an san akan duk al'amun da ya shafi shirka Allah kare to annabi sallam ya zauna a garin Madina shekara goma to mafi yawa hukumce hukumce da kuma dokoki su zakka su haji abubuwa daban-daban duk a garin Madina aka faranta su lokacin da musulunci ya zama tufan da ya kahu an sa mutane an gyara tauhidi sannan aka ɗora kuma a yakuna masu na'am
باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من المشركين بمكه حدثنا حدثنا حميدي حدثنا سفيان حدثنا بيان واسماعيل قال سمعنا قيس يقول سمعت خباب يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوكل المتكئ وهو في ظل في ظل الكعبة وقد نجينا من المشركين شبنة وكنت ألا تدعو الله ألا تدعو الله قال لقد كان من قبلكم لا لا لا يمشق بمشاء الحديد ما دون ما دون إذامه من لهب أو أصل ما يصرفه ذلك عن دينه ويودع المنشار على على على مفرق رأسه يشك اثنين ما يتركه عن ذلك عن دينه ولن ولا وليتمن الله هذا الأمر على ما يسر الراكب من صنعاء إلى حضرة الموت ما يخاف إلا الله هذا البيان والدليل على
babu malakiyan nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min al-mushrikin bi makkah babin da ke bayani akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi na wahala da takura da cin mutunci shi da sabansa a garin makka irin wahalar da aka ci a garin makka mutane sun ga wuya an azabtar da bayan Allah kaɗai ba don wani abu ma na kominu illa an yu'minu billahi al-azim kada imani da Allah ya sa kuma abin da zai baku mamaki wai wa'annan bayin Allah mutanen da aka takura su kayan wa suka taba lahin wa mai suka mutane wai ba wani abu ne yasa ba sa so ne wannan addini a yi musulunci mana ba sa so wannan addini ya yaɗu a duniya to kuma yanzu ya dadalan su kenan yanzu dadalan abuja ya ji an ce musulunci a nijar 99 ai da yau da yau zai mutu kenan abin ya wuce makka ya wuce ya shigo afirka ma shigo hali ya dosa afirka ta yamma kai da ya ji labari musulunci a cana ya zai kenan shi yasa Allah ce yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nur walau karika abinda suke kin shine Allah nuna musu kade ba sa so ne wannan musulunci ya sun tashi duk hanyar da za su bi kar wannan addini ya kai labari an takura a garin Makka wannan ya wuce tun da sun yi hijira yanzu aka ɗau mataki duk wanda aka samu labari ya musulunta a garin Makka azabtar da shi wani ma kashe shi a rika bin mutane hanya in za su yi jira an kama ka azabtar da kai wani kashe shi abin ya wuce wanda suka ga cewar kai da haka ma samu suke suna silaliya suna kaiwa kan su je su taru su yi kare mu aka fara kawo musu hari da yaƙi aka zo aka yi yaƙin badar ba a ci ba nasara bukata ba ta biya ba aka yi hasara aka kashe jagorori aka zo aka yi yaƙin uhudu nan ma dai ba a sami yadda ake so ba aka zo aka gazuwatar azab shekara ta biyar nan ma ba a sami yadda ake so ba abubuwa ya rikice har suka tabbata da cewar yanzu musulunci ya fi ƙarfinsu sai da aka yi waɗannan mutane masu azabtar da bayan Allah a garin maka sun sa mutane suna hijira suna tsere su wata da gudu in ka za ku da kai wata ran abu ya dawo da kai shi lamari na Allah ya fi ƙarfin duk tunan da aka shi kaɗai fa'alu liman yuri abin da yake inda ya gada yadda kake tsammani ba haka bane sai Allah zai baka ta inda baka tsammani yanzu abin da ke wakana a yau a fagen duniya da muke gani ai kai abin mamaki yanzu misali duniya nan da wata uku ba da suka wuce in ka taba ka ce duk duniya wata kasa ta yi ƙarfi ta za a yi kuma amma sun kauce a masallacin da ma ya yi shakku yau yara sun zo sun gane manya abu ya kai abin kunya ka ga yanzu gashi irin abun abun da yake wakana a yau kadai abun da sai Allah zo mutu inda ba sa tsama wanda ma su ba a yi tsammanin sun kai wani ba ma su ake kallo ba dama ana magana na za a iya wani abu da su ba irin wa'annan ba ana ga an wuce tunan ashe su ma kuma al'amarin ba haka take su sau da haka su ma mutanen maka haka Allah nuna musu abin da suke tsammani sai suka gaba haka ba sai da ta kai su da kansu suke saranda aka zo aka buɗe maka shekara ta takwas da hijira a rannan a garin makka babu wani gwarzo ɗaya da ya ja koma jihi ɗaya ɗau maka yi babu shi kowa saran da yi babu wani mushi kowa a rannan ya yarda ya bada kayi saboda abu ya yi karhin to kaga al'amari na Allah kaga dai wahalar da suka sha kuma za ku ji wani hadisin abin da nasu da ke faɗi sallallahu alaihi wasallam حدثنا الهميدي حدثنا سفيان حدثنا بيان ko? ibn ismail aka yi sabo? a to haddasa bayan wa ismail ko? yawwa bayan ki ibn bishir ne shi ne na abin yaban mamaki ashe wa ismail ne wadin ne ban gani ba bayan ibn bishir ne bai kaso nan baban ba saboda akwai wani bayan da yake da matsala wanda ba shi ba ne dan irin wannan dole malamai sun yi bayani tunda akwai wani bayan da ake cewa bayanin bin sam'an babu kyau ba ci ba ka gashi ba cikin irin waɗannan littattafai ya ce bayan wa isma'il ƙala kiran da bayan bin bishir da isma'il suna cewa sami'ina qaisan ya ƙulu mun ji kaisu yana cewa sami'tu khabbaban ya ƙulu na ji khabbab ibn arat khabbab ibn arat yana daga cikin mutane suka musulunta da wuri kuma yana daga cikin wanda suka sha azaba a maka da suka sha wahala barma shi ne biyo asibin wa'il kudi ya ce biya shi ce baya biya sai ya kafarta zai ba shi kudin shi ko mutum ne na baka yana bin ka bashi wai zo ka biya shi ka ce baka ai wai ya kafarta da ya ce ni ko bana kafurta ba sai hal ta sai kiyama Allah sa ka wuta ba in kafurta ba ya ce bari a can mun gama lahira zan biya ka saboda haka shi ne wannan ya ce a taitun nabiya su sallam khabbab ya ce na zo wajen annabi sallam na same shi wa huwa mutawassidun burda ya ta da kanshi da wani dan abu mai kamar bargo irin wani rigar nan mai kauri mai kamar bargo wani muke cewa jabba ya rana da ita ya ta da kai da ita ya yi matashin kai da ita a jikin ka'aba wa fi zillil ka'aba iya cikin inuwar ka'aba wa qallaqina minal mushrikina shiddatan kuma mu ko lokacin nan mun haɗu da wahala da tsanani a wajen mushrikai azaba ta yawa sai aka babu ya taro annabi sallallahu alaihi wasallam ya a wannan guri fa qultu ya rasulullah nace ya rasulullah ala tad'u Allah lana baka roƙa mana Allah ji wahala da muke shi ga azabar da muke gani a gurin wannan kafirai fa qa'ada wa huwa muhassirun muhammirun wa huwa muhammarun wajhu wajhu annabi sallallahu ya tashi ya zauna fuskar shi ta yi ja aka ce jannan imma ya zamanto na ƙasar da ya zauna imma ya zo jan na ɓacin rai to mafiyo malamai suka ce mafiyo alama na ɓacin ran ne bayani biyu suka yi amma bayanin da ya fi ƙarfi shi ne na ɓacin rai inda mutum idan nan shi ɓacin fuska tana canza faƙala ya ce ya musu addu'a cikin wahalar da suke ciki ya ce laƙar kana man ƙamlakum ya ce haƙiƙa waɗanda suke gaban ku wanda su ma suka yi imani al'ummomin da suka wuce kafin ku abin da ba da ku ya fara ba ya ce layun shaɗu bimin shaɗin hadid mutum za a kawo ina wannan abin caje kai da ake za a yi na ƙarhe a zuwa da karta maka jini yana mutuwa a kanka saboda ka imani da Allah ai tsinin da ake da roba ake ko to na ƙarfe za a yi a zuwa da karta maka ana hudo jini saboda ka yi imanin da Allah ana maka azaba kenan ku bu kai ba ana muku wani ana dan damuna muku yace ma duna izami min lamin aw asl yace sai an kai zuwa kashinsa sai an tulla an tarda kashi da nama da jijiya yace amma duk da wannan mutanen farko wani abu da ake musu yace wannan din ma yasibu zalika wannan baya biyar da shi an dinihi daga addininsa kenan bai ya hana shi ya yi addininsa a wahalar wannan amma har yanzu addinin yake wa yudawul minshar ala mafraki ra'asihi za a ɗorawa mutum si irin wanda yankan katako da kosai a tsakiyar ka tsakar kanka za a ɗora si haka saboda ka yi imani da Allah fayushaku yace bisnaini sai a tsaga shi biyu aka za a biyo a tawona a tsauna haka wannan ko tai wadi wannan ko tai wadi tsaka ake raba mutum wannan kawaje shi da wannan kawaje shi da saboda kai kai imani da Allah me ake gani duk abin da ka gani na wahala abin da wuce a baya ji ba ga asabul hudud su rami aka yi aka cika shi da wuta katar rami aka biyo layi kowa ya zai wuce duk wanda ya ce ya imani da Allah kawai ciki kowa ciki kawai kuma na ƙauninu Allah ce illa an yi minu lillahi na azizul hamd to sai dai kaga ina suke yanzu ina wanda aka kashen ina wanda suka kashen su waɗancan suna cikin rahama suna cikin aljanna su waɗancan suna cikin azaba kaga su wahala bata wuce aka je wa ka wuce bai wuce minti dai zuwa minti biyu ka mutu amma su ko halawa ta lillinka zahin wutar da su suke ciki waɗannan wanda aka azabtar da wannan amma kuma a ciki za su dawo har abada Allah kare mu babu azabar ta wuce azabar lahir Allah kare mu yanzu mutum a nasa shi wutar duniya ma a barka kai awa ɗaya azabar duk duniya ko azabar irin ta wallahi da za a ce duk duniyar na arzikin ka ne a ce kai ka mallake shi a jewa ka cikin wuta irin wannan wuta ta mun tanan duniya ba wata ma lahira ba a ce mutum ba zai mutu ba yana bala'in jin zahin nan wallahi baya minti biyu ba idan ka tambayi za ka bada duk abin da ka mallaka wanda ka caje ku ɗauka har da ni ƙari na ƙara ba saboda mai wani wuce duniya ce ba ta lahira ba to amma haka za a wa mutum a raba shi gida biyu amma bai bari addini shi sai annabi ya rantsuwa ce wala yutimmanna Allahu hadha al-amr ya ce wallahi Allah sai ya cika wannan al'amari na addini ba musulunci ba ya ce musuluncin nan sai ya cika ba ko musuluncin nan sai ya yi kayi Allah sai ya cika wannan al'amari ba kuna ga wahala mai yanzu ya ce sai an kai matsayin da hatta ya sirar raki min sana'a ila hadaramot mutum zai huto daga sana'a zuwa hadaramot duka cikin yaman ne kuma ka ce daga zandar zuwa niyami mutum ya huto amma ya kama hanya ma ya kafu illallah ba abin da ke tsoro sai Allah kenan an kai zaman lahiyar da za ka huto tun daga wani ba wanda zai taba ka shi ne wani malami cikin wasu abiya da ke cewa fasir aminan fasir ya ce fal'arzu kad muli at amna ya ce ka tafi duniya gaba ɗaya ka tafi a ƙawarka ya ce duniya yanzu gaba ɗayan cika tana aminci duniya ce ta gurɓace da gaba ɗayanta a wannan lokacin da yake wannan magana ba wai ka huto daga hadar motu baka daga sana'a kai hadar motu daga nan da ne zuwa murya baka isa sai dai ina cikin gurbi lokacin kunshi da makami ya yawa ga ta'addanci kare kana hutarwa za ka samu mutum da makami kawai sare kai ɗauki abin da ka ce da haka duniya ta gurɓace ta lalace kuma wannan duniya da kuke ganta da ma ake ga dan wani abu da ake ga dan wani guntun ci gaba duka bai kai da wannan nasarar ma da kuke kallon rayuwar sai daga ta dabba a gaske duk wanda ke karanta tarihi yana kai duk da cewa yanzu ma dai ba irin ta dabbar wace abubuwan da ake to saboda haka amma ya ce sai Allah cika wani al'amari na addini mutum zai hutu tun daga sana'a ya ta hadar mawata baya tunanin wani zai taba shi a hanya ce in ga ya tsoro sai dai ya tsoro ubangiji shi Allah ta'ala zada bayan bin bishir ya kara ya ce wazibu ala ganabi ko kuma ka yi tsoron kura idan kana da tumakai da abokai ka cinye maka amma dai ba wanda adam bai haɗa ka duniya ta cika da abinci kuma wannan abu sai da yawa kana mutum zai huto ya yi tafiya duk inda yake so ba mai taɓa ka duniya ta samu zaman lafiya ba abin da ya kawo wa duniya kwanciyar hankali da zaman lafiya sai musulunci kafin zuwa musulunci duk gaba da duniya gurbata take babu wani gari ɗaya na kirki a duniya babu shi kaka da maka ce ta rike ita ma ta lalace ban da cin musse da shan giya da catar da duk wani abu na ɓanna da hoshi da makami ba abin da ake amma dalilin zuwa musulunci shekaru yan kaɗan aka ɗauka aka samu zaman lahiya ba taɓa dukiyar kowa ba haɗa kowa ba shan giya ba cata duk wani abu da ka zai da ɓanna aka wasa duniya ta samu ci gaban da har yau babu ci gaba irin wannan ci gaba yanzu wani zai ce maka ai yanzu duniya ta ci gaba daga eh lalle ta wani bangaren ba amma hakika na al'amarin ci gaba na hakika a baya ne aka yi shi al'umma kuma wannan din an same shi ne karkashin dauloli na musulunci wanda suka yada zaman lahi a duniya shi yasa babu addinin da yake yada zaman lahi a duniya amma musulunci addinin nasara na kiristanci ya hana su yi banna bayan ƙasa bai hana yahudanci ya hana su ne masu ke banna bayan ƙasa amma addinin musulmi bai taɓa ranar ta'addanci ba waɗannan wanda suke ɗaukar makami suna ɓanna su da sunan musulunci yanzu duniya ta gane ashe daman yaran su ne ai yanzu an gane ko shekarun baya da ba sani ana cewa ai musulmi kishi musulunci amma yanzu sai a gane ashe ba haka ba wani sallar ma bayyane eh sallar ma bai sani yanzu wani mutane suke ɗauka suna karkashe mutane suna ɓoye mutane suna satar sallar ma wani yana yi in ka gansu yanzu ina kama su ba kuna kallon ma kama su gurin su da ka gani mai kake gani manyan arnawa kenan kaga wani na nuna cewa dama ashe sani ne ba yanzu da aka yi wani ya ga kowa sai a gane da cewa dama wa'annan ba aikin Allah bane suke aikin su ne suke da kansu amma musulunci bai taɓa koyar ta'addanci ba musulunci bai maka umarni ka je kashe musulmi dan uwanka musulunci ba musulmi dan uwanka ba kafiri ma bai ce ka wada shaka nan ba in za a yi yaƙi na musulunci shi ma ba fagai ba ne a tsare yake ga matakin da ake bi in bai samu a yi kaza mataki ne na ƙarshe yin yaƙi musulunci bai san zuba shi amma har yanzu akwai masu ɓata musulunci jama na ga wani an sa wani ban sani ba ko abin nan ne abin da ake sa da a cikin sallah an turo shi wani arni yana zagin musulunci da musulmi wata na wani ya gansu yana wai magana wa musulunci ka ta'addanci wai ka san wai arna ne wa a nan Najeriya wai kun san me yasa wai wannan magana da wannan Trump ya faɗa kwana ba lokacin da sauran ƙarfin shi kafin asirin shi tunu a haka ya ce Najeriya ana kashe kirista ko a kuma kowa san ƙarya yake saboda kirista su ya kashe musulmi kowa sani tarihin duk yaƙi-yaƙin da aka yi a Najeriya mafi yawa kirista suke faɗa musulmi sai dai musulmi su dalawa kuma kullum mafi yawa su kifsa suna da makami musulmi ba su da makami shi musulmi da amma bai san ba ɗaukan makami sai ka zo wani gidan shi yi kuwa ma a rasa akuya za ta wado a gidan ka alƙa ina yi kuwa eh dai a je gidan makwata da gudu a musu amma gidan an ne duk da bindigogi a koyo ina arna amma wai wai tiram wai saboda tsabar kin Allah wai yake maganar cewar wai Najeriya wai ana kashe kirista wai yana so ne hoto wata sabuwar fitina to lokacin da shi yake faɗa wannan lokacin da zaune kimar shi a idan wasu amma za a yi siriya to ne so da ka a iya wannan irin wannan garaje irin wannan magana yanzu ta kan shi yake yanzu ta kan shi yake shi ya sa a baka kawai masu fara jan ya kaga a yara ya fara jirgin to Allah kare to bismillah mana a ƙara ne mu je zuwa حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم النجم وسجد وما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من من حسن فرفعه وسجد عليه فقال هذا يكفيني فلقد فلقد رأيته بعد قتل كافرا بالله حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أرى النبي صلى الله عليه وسلم النجم النبي صلى الله عليه وسلم يا كانت سورة النجم فسجد يسجد فما بقي أحد إلا سجد أولا لوكشن دي جماعة da suke gurin nan kowa sai da ya sujada illa rajulun sai wani namiji kwara ɗaya tak shine bai sujada ba yace ra'aitu akhadha kaffan min hasan naga ya ɗauki tabi na ƙasa ma'ana kwaso ƙasa tafin shi haka shi ba zai sunkuya ba ya ce farafa ahu ya ɗaga wannan ƙasar da ya ɗauka fasa jira alai ya sujira kan wannan ƙasar shi ba zai sujira ba ya ce wa ƙala haza ya kafi ni ya ce ba yana sujira wannan mani ya ishe ni ya ce to wannan mutum falakadar aitu ba'adu kutila kafiran billah ya ce wannan mutumin ba a gaban ido na aka kashe shi kafin kaga girman kai ya jayo dalilin haka ya mutu a kafin Allah kare.
حدثني محمد بن بشار حدثنا كندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أمري بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي بن أبي معيد بسلا
جزور جزور
فقذفه فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ظهره ودعت على من على من صنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك منع اللهم عليك من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أو أبي بن خلف شعبة شعبة الشاكة فرأيتهم فرأيتهم قتلوا يوم بدر فقلقوا في بئر غير أمية أو أبي تقطعت أوصال تقطعت أوصال فلم فلم يلقى في البئر to yayi حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش annabi sallam yana cikin ka'aba ya yi sujada gefe da shi akwai jama'ar shawa musamman ma kafirai domin annabi sallam a wannan lokaci ma yana shigowa ka'aba ya sallah suna kallon ana mashi izgiri ana ihu ana dariya amma bai taɓa damuwa ba shi dai yana aikinsa inda Allah ce to yana cikin wannan sujadan a wannan lokaci ja'a uqubatu bin abi mu'ayyid Ugaba ibn Abi Mu'ayyid wannan mutum wannan katon arne sai ya zo bisala da zurin da ma'aihuwa ta raƙumi ɗanya da jininta kamar da ma'aihuwa ta daba ake jewa ta kan ice mafi yawa a ƙauye ne haka daga ana yi to ya ɗauko wannan ma'aihuwar da jininta faka zafahu ala zaharin nabi sallallahu alaihi wasallam ya jeho wannan ma'aihuwa a bayan manzo Allah sallallahu ya ɗora mishi ita wata tsabar cin mutunci ne falam yarfa a ra'sahu annabi sallallahu yana cikin sujjada bai ɗaga kansa ba ya ɗora mishi wannan faja'at fatima radiyallahu anha sai fatima Allah ƙara mata yarda ta zo ta fa aka zatu min zaharihi ta ɗauke wannan ma'aihuwa daga bayan annabi sallam wada'at alaman sana'a ta yi addu'a ga wanda yawa annabi sallam wani abu shikenan lokacin da annabi sallam ta ɗage mushi ya ƙare sallah da ya salamce ya kalli wa'innan kafiran makara jin daɗi ana ta ƙilƙi da dariya aka ce saboda tsabar murnar da suke su mishi walakanci dariyar wai mutum bai iya tsayuwa sai ka jingina da na kusan ka tsabar dariya ba wanda zai kashe wuta a lokacin wannan abdullahi da muke magana tun da zo abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud su a lokacin nan za su iya komi ba dama yan tsiriyar da ka yi magana hallaka ka za'i shi annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa ya musu yawa sun rasa yadda za su yi da shi amma kai in kai magana kai hallaka ka za'i gane ko sau da haka ka san shi dan adam akwai daman wanda kai jiri ake kai magana kai ba kowa bane hallaka ka akwai wanda shi kuwa ana tunanin wasu abubuwa daban daban da haka sai abdullahi iya iya kallo abdullahi bin mas'ud yace muna kallo aka yi haka a gaban mu bayan da zamu ci yake cewa lokacin da zan sallam ce ya kalle su fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ke addu'a ya ce Allahumma alaikal mala'u min Quraysh Allah na barka da wannan manya-manyan mutanen na Quraysha tunda dama wa'annan manya-manyan su ne suke sa dukkan tabargazar da ake ya ce to Allah na barka yanzu na ba manyan kirki ba ne yana za a guja da kuma manyan kirki yana da tijani sai fara zana ku bayan ya yi su a jimlice wani aya jimlice ne sai fara ɗane kuma ya kalle su ya ce Allahumma alaika na barka da Abu Jahl ya diba ya ce Allah na barka da Uqba ibn ibn Rabi'a da Shayba ibn Rabi'a da Umay ibn Kalb ko Koba ibn Kalb wannan shakku ne na shi shi rawun shi uba to wayannan mutane da zazzana su gaba daya ladda aka yakin Badar su ne gawar harku ba ɗaya ne wuta gaba ɗaya kamar an zabo sai da aka kashe da su da kuma irinsu mutum saba'in a yanci yaƙi radda aka ce an je yaƙi da shugaban yaƙin da irin shi manyan kumandonin aka kashe mutum saba'in ai ko a mutum dubu goma ne a yanci yaƙi kuma ban da wannan aka kama bursuna irin sa ido mutum saba'in kaga a yanci yaƙi an kashe saba'in kuma an kama mutum saba'in a ɗanɗare to wannan mutane abdullahi dan mas'ud ya ce waɗannan wanda annabi ya zana ya ce duk gaba ɗaya a gaban murar da aka yi yakin badar kowanne gashi a zubdai a cikin jini a sassare ga su abu jahal a sassare a cikin jini yadda kasar lallai da kuke ga jini a ko'ina zuwa haka aka yi a hilin badar ko'ina jini ne kuma na makiya Allah sai ke cewa gaira umayya au ubayyi yace sai dai umayya shine ba ba ulku bi irin aka jawa cikin rijiya yace to wa'annan duka an sa su cikin rijiyar nan gaba ɗayan su yace banda umayya ko kuma ubay yace wannan shi taqatta ausalu yace gababuwan nashi duk duk aka sassara shi kacan kacan aka mishi ba a samu inda za a gane shi waje a ɗauko shi a zuba shi a cikin rijiya shi ciccira shi aka yi ya sha zara yau ai daman dole ne irin zuwa yan tsagirin makka ne daman in aka same su ba a musu wasa dole ya ji kishi kaga kafircin wa yanzu dan Allah lokacin da wayannan mutane suke tabargaza a garin makka suna abin ta so ga dama dan adam da yake yi baya tunani yanzu lokacin da Allah ta'ala ya kaddara wannan lokaci an kabre ana saransu da takubba suna jin zafi a wannan lokacin wai a lokacin ba za su yi tunani abin da suka aikata a baya maka kafin rai wuta dole ne tana da ya tuna mu ne wa tsagerin maka ko mu ne wa inda mutane muka ci musu musu yanzu ne suke sassara to haka yake ko a yau kake da kake gani mutane suna taɓar gaza Allah ba kyalin zai ba ko ka sani ko baka sani ba akwai lokacin da Allah zai kama su kuma lokacin da zai kama su da kansu sani yanzu ba ga mutane nan suna kashi ba Allah suna daukar yaki suna zuwa suna hada mutane Allah kyalin zai ba zai kyalin su ba a dama ba a yi ba aka kyalin mutum bare a yanzu wa sai alamu ladina zalamu ayyamun qalabi yanqalibu kenan dole akwai zagaye za ta zagaye ta tarroka wa tilkal ayyamu la ulwa bainan nas abinda kake a mutanen wajen za a zagayo sai ga to haka yawa a ruga gare su kadai abu jahal kamar wasa ya ga ana sarar shi ta ko'ina ko'ina sarar shi ake ba hawa sarar shi ba sai da aga ya faɗi a ƙasa aka tabbata da an ƙare da shi sannan aka bar shi wanda su ne tsageru a garin maka wannan da wannan yan fami ɗin gidan famin gidan da ba gina alheri ba yadda aka ce aka zo irin wannan yaƙi na badar aka ce wai gidan fami ɗaya aka zo su ne suka yi mubaraza gidan mutum ɗaya mutum uku a cikin kafaran maka da suka mutu ɗan gida ɗaya ne da wa da ƙane da ɗan ɗaya daga cikin su su ne suka jeru aka yi mubaraza da su aka fara gawar harko a kashe su a gawar ba gida ba ne gidan kafirci ne to su ne waɗanda aka tattara su aka zuba su a jijiyar badar yanzu haka rijiyoyin suna nan a badar sai da ke rijiyoyin suna da yawa ba ka gane ba a wace ce su aka zuba su amma rijiyoyin suna nan duka wani rijiyoyin da idan mun gansu amma sai dai baka iya ganewa ko ba a iya ce maka baga wacce ce kun gane ko saboda haka amma dai tabbas rijiyoyin duka suna nan a badar duka inda aka yi yakin ma'arakar na har yanzu komi yana nan iza antum bil udwati dunya wa min udwati al quswa suna nan udwati dunya da quswa duka suna nan wuri ne mai tudu dare ne ɗaya nan ɗaya can inda aka yi ga sabe ga sabe ga mutanen makka inda aka bugan nan to duka wurin yana nan inda aka zuba su inda aka kashe su inda aka wa manzala sallallahu alaihi wasallam duka wuri yana nan bai bace ba yana ga muna yi tsaye da wannan sai mu karanta na wala haruna yawa insha Allah ya ce falam yulka fil bi'ir shi ba a jewa shi ba cikin rijiya ya wato na beti to mun bashin lamba a kafiya kala ya kare to malama ru'aini Allah jikan sa ke cewa wara min ilahin gairu ma min ilahin gairu yace to wannan min ilahin gairu hudun nan damman nan kace gairi kamar shi wasa wazali kasa khabdu rafi'i yace ruhu almidaz wazali kasa yace bi kullin duk inda zuwa cikin alqur'ani waye mai wannan kira yace rasa malam kisa'i shi duk inda zai min ilahin gairu yace gairi to wannan ya kare kenan malamin kisa'i shi kadai ne ke da wannan kira sauran malamai mamin ila ne gairu yace wal qib uballigukum wa uballigukum kenan da na suratul aqaf shine yace ce ma haqafiya ajan ma uballigukum ma urzikum yace to wal qib uballigukum karka ce uballigukum kace uballigukum wa ubligukum ma ursitu da wancan ubligukum risalati rabbi nan kace ubligukum ubligukum risalati rabbi shine alkifu alkai kari ma akafiya yace na suratul ahqaf kun gane ko yake cewa wal wawa zid yace kuma ka ƙara wa bayan mufsidin qalal malau ne ko kace wa qalal malau ka ƙara wa kace wa qalal malau duka cikin suratul araf kin ne yake cewa to wannan mai kira ya ce kufu an mal ibn amir mala ibn amr wancan ubali kuma shi mutu shi hala mala abu amr mun kare da shi yawwa shi mun kare da shi yawwa sai wannan muke magana na mala ibn amr yace wa bil ikhbari innakum latatu ai a innakum ne ko in ka ce a innakum istifham ne ka ce shin ku yana akwai san kana son ka sani amma nan karka ce a innakum istifham a kai ikhbar ba labari kawai kai daga ce innakum ku kawai babu wani tambaya shi yasa yake cewa wa bil ikhbari innakum ala ala kuma kaga wani ramzi yace wa bil ikhbari innakum ala kuma ala yace ka ce innakum malam hafsu da malam nafi'u shine mai ala ta gaba shi yasa ayi gama baitin uku a guri daya kenan wannan ala ta gaba ta alifci malam nafi'u wacce kuma alami a yi kawa ta malam hamsu ce kenan suna suke cewa innakum sauran malamai a innakum wasu ma a innakum yace wa wa alal hirmiyu inna lana la ajran kuna ka gane ko yace inna lana la ajran karka ce anna lana ka ce inna lana la ajran huna ga alhirmi an ce alhirmi masu harami kenan nafi'u da alhirmi masu harami kenan mutanen makka da mutanen madina kenan ko yawo yawo eh na yake ba yawo gashi nan to sai akwai ala da harko kafin mu je ga alhirmiyu akwai ala ko ala malam hamsu hirmiyu nafi'u da ibnu kasir wannan malamai biyu da rayu guda biyu su ne masu wannan kira ta mu ta ƙarshe yawwa ina da da muka kalanta wannan ina la la ajran bi hamzatin wahida su can ta suke a inna lana suka kawo inna lana la ajran da malam nafi'u da malam ibnu kasir da malam ala malam hafsu kenan ala alhirmiyu malam hafsu da malam nafi'u masu harami kenan biyu da malam ibnu kasir to su ne suke ta inna sauran malami a inna lana la ajran to sai kuma a wa amina alqura kenan ko shine na gaba yake ta wa au amina iskan kace a wa amina yace ka ilmish eh yace al-iskan hirmiyuhu kala malan nafi'u da malan ibn kasir da malan abu amr ina ga ta da kuma ya fi wani kasar kabulu amin shi warshi a nan nakal ne shi sa shi aje kamar nasa ne shi ai duk ka'idar shi shi warshi ya sami ilo ne ya ce awamina amma asali shi aune au amina su ya kira su aune su ko wancan awa amina kira wai na malamin uku su asalin su daman nasu ɗarmi ne to amma shi warshi ka'idar shi nakalu harkatin hamzati idan sake da kabila kenan wannan wasanin alhamdu za a ɗauko shi na amina ɗin a ɗora shi akan wa sai ce awamina amma asalin shi au amina ne sauran malamai su ko awamina da mai yake yana gane da mai سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله